بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a sha uku ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ari wasallam wanda ya dace da lissafin biyu ga watan januwari 2026 wannan shine darasi na goma sha bakwai cikin jiran darussa daga littafin matnu urjuzati uddati talab bi manhaji bi nazmi manhaji talaqi wal adab wallafar malam Abdullah ibn Muhammad Sufyan al-Hakami jazakallahu khairan wannan littafi ne da muke karantawa da ya shafi wato na dubba da manhajin neman ilimi a bisa tsarin hasken ilimin addinin musulunci za mu tashi daga inda malam yake cewa dalilu zaka innama yakhsha innama yakhsha ila al-ulama'u la dalilun jala fa'mal bima علمت تورث علم ما لم تك تعلم وتمنح مغنما واعلم بأن كدر الذنوب يكسف نور العلم في القلوب أما ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضاك في استصباح وإن يكن بوسخ ملطخ كسف نوره لذلك الطهق واحذر على النور الذي وهبت وإن تدع نور الإله خبت وزين العلم بزينة الوراء واقنع فخدن الحرص في الظل كرع إن القناعة أعز ملكي وحرفة الطمع وحرفة الطمع شر هلكي yake cewa dama makanta iya dalilu zaka innama yakhsha ila ulama innama yakhsha Allah min ibadihi ulama shine ila har zuwa fadin Allah al ulama la dalilu nin jala yace wannan dalili ne asili da ke nuna martaban malamai sai ce fa'mal bima alimta ina maka nasiha da ka dinga aiki da ilimin da ka sani turar ilma ma lam taku ta'lam sai Allah ya gadar maka da ilimin abin da baka sani ba wa tumna magnama kuma zaka ci riba wanda yake aiki da ilimin sa ilimin shi zai karu sannan kuma zai ci ribar cewa lalle ya amfana da ilimin bai wulakanta ilimin sa bai zama kamar kendir da ke haska wani shi kuma ya kashe kansa ba wa'lam yace kuma ka sani bi anna kadara zunubi dattin zunubi annakiyar zunubi ya kasifu nural ilmi yana bishe hasken ilimi fil qulubi a cikin zukata ma'abucin ilimi wajibi ne ya guje mazunubai dan hasken da ke tare da shi ya tabbata idan ya dinga afkawa zunubai ya dinga sakaci da ibada ya dinga wato abubuwa na tabara to sai hasken ilimin ya bishe daga zuciyarsa sai a ga ilimi amma babu haskensa babu nagartarsa babu albarkarsa shi ne ma'anan wa'alam ka sani cewa bi anna kadarar zunubi lallai dattin zunubai ya kasifu yana daga kaman kusufi da aka sani ko yanda wato kusufi yake bishe hasken rana ko na wata ya kasifu kadarar ya kasifu nuran ilmi yana bishe hasken ilimi fis fil qulubi a cikin zukata amma tarabbubala wannan shi ake cewa wato irin tashbihul dimni kenan amma tarabbubal fil misbah abdubal shine lagwani an san lagwani yayi ko abinda ake ake bici da wutar a tabalbal din a cikin shi amma tarabbubal fil misbah baka ga lagwani dake jikin fitila idan safa idan wankakke ne mai kyau ne arbaka fi istisbahi sai ga ya bada haske mai kyau wanda zaka so shi ko wa in yakun bi wasakhin mulattaha amma idan datti ya mamaye shi wasa shine datti mulattakan wanda yake ya yi mishi sama da ƙasa ya mai gaba da baya kasafa nuruhu sai hasken shi ya kisfe da zalika baka saboda wannan datti a tsaka ana iya kanta shi a tsaka ko kuma a tsaka'u bil kasri au bil maddi kenan ana iya karanta shi a haka saboda kamar da ake cewa sama'u da sama asalin ma'anar shi shine abin nan kaman kaman hadari ko alghayb datti dai haka eh datti wanda yake wani kan wani ana ana ana ana ana iya abin nan shi wancan magana da yayi a baya kar mu manta akwai hadisi da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin musadul imam ahmad ibn hanbal dogon hadisi a cikin annabi yana cewa man amila bima ya'lamu warafahu Allah ilma ma lam yakun ya'lam wanda da yake aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadan mishi da ilimin abin da bai sani ba sai ga Allah ya bashi wani fatahi wani budi idan kana sauran ka taka malama kuma kamar tafsiri Allah ya gafarta ni ai ba za ka ji wai wani zurfin bincike ne da wani ta hakiki da wani tattauna matsaloli irin da ake yanzu ba ko simple tafsiri a ja a fassara a wuce amma saboda ya shahara wannan bawa na Allah cewa mutum ne mai aiki da iliminsa a cikin hakan za ka ji ya faɗa maka fa'idodin da baka taɓa jin sabon kowa ba za ka ji Allah na bashi wasu gamdakatar wasu hakikat wasu wasu abin na istinta wasu istinbatat to shi ne misalin mutumin da ke aiki da ilminsa za ga Allah ya ba shi wannan wato ɗaukaka to anan da yake cewa attaka kamar da muka fasara cewa attaka ana cewa kuma attaka'u shi ne abdulma wal ghaib duhu ko hadari ya ce wahzar alan nurin ladhi wahibta a hirɗinka kai taka tsantsan da hasken nan da Allah ya baka da ilimi wannan alif alif ne na itlaq mun ta yi magana akan ta an ƙara ta ne kawai saboda wazin wa in tubi nuran ilahi khibta ita ma alifin ce idan ka wulakanta hasken nan da Allah ya baka khibta ka taɗi Allah ka tsira mu daga taɗewa yace wa zayyana da ilma bi zinatil wara kuma ka ƙawata iliminka da kwalliya ta mene ta alwara'u ne alwara'u shi ne alkafu anil maharimi wata harruju minha mutum ya kame daga duk wani abu na haramci ya zama kuma yana kyamar abin ha abin ya zama mishi kama al'ada ya zama baya jin wannan tsantsai ne eh haka yake cewa da wasu ko tsantsai ne ya zama na duk wani abu na zunubi shin kaba'ira ne ko mubikatu ne ko saga'ira ne ko makaruhat ne duka ka guje musu sai a ce kana da wara'u kana da taka tsantsan ko tsantsaye to ana son malami ya zama yana da haka ɗalibin ya zama yana da haka ga abin ma da yake wani lokaci ma halas ne sai ka bar shi saboda ka samu afdaliya haka kuma abin da yake shubha ne ko abin da yake akwai saɓani akan shi ma sai ka bar shi saboda ka samu tsira kar ka fada cikin cewa kan ra'iyar a haul hima wanda yake mu'amala da umurun mushabbahatun ko kamar yadda ya cikin hadisi to shine yake cewa wa zayyana da ilma bi zinatil wara ka kawata ilminka da kawar da kwalliyar ainihin wato alwara'u shine tsantsaini eh in za in za a in za a yi sifa sai a ce rajulun wari'un wari'un shine mai tsantsaini waqna ka zama mai kana'a kana'a shi kuma shine wadatar zuci ko da Hausa فخدن الحرس في الذل كرا خدن ما أبوتي كنا كما عندك ولا متخذات أخدان خدن ما أبوتي صاحب فخدن الحرس ما أبوتي قدي في الذل أتكن كسكنشي كرا يرجع يلمي يلمي cikin kaskanci kuma gane magana wannan magana ce ma mai muhimmanci gare da gaske duk mutumin da yake mu'amala da ilimi to yana buƙatar waɗannan siffofin ya zama kwalliyarsa alwara'u shine kwalliyarsa kai zama kwalliyarsa duniyanci da neman suna da biye wa 'yan duniya da neman shuhura da ire-iren waɗannan sufofi da suka zama jarabawa a cikin ɗaliban ilimi Allah ta tsare mu da zama kwalle ka shine wara'uta ka tsantsan tsantsaini kamewa shi ne abin da ya kamata a ganka tare da shi irin abin nan da malaman da suke malaman zamun nan baya waɗanda ake musu kallon 'yan gargajiya kuma wasu malaman makarantun allo za ka ga suna da kamewa akwai abubuwa da dama ma halas ne ma ba sa yi daidai da malami ya gama cece yana so baya yi sai dai wanda aka rasa wanda kisan ta kawai za a ba shi haƙura ce sunanta ta malamai saboda tsabar warku akwai wani malami da aka yi a Kano malai ta ba mu labarinsa ya taɓa yin wani bincike akan wani abu na adabi game da wasu ayyuka na gidan shine malai Ibrahim na tsugune Allah ya gafarta ne shine malamin su Sheikh Nasir Kabara abin da yake sa yake ce mishi na tsugune idan sarki ya kira mutane cikin malamai da dattawa a zo fada don a yi wata addu'a ko a bada shawara ko na abu in yi bakin tsurari a kifa kamar almajiri irin bai masa ki jiki ba yadda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya akulu muttaki'an ai ai muttaki'an din ba wai ba wai abin nan la ya akulu muttaki'an ba wai kishin gida ake ne ba muttaki'an shine ka zauna zaman dirshan haka hadisin yake ne wanda in ka zauna haka alama zaka ci da yawa Hanab zai yi wannan zaman to haka malai bayan da tsuguna yake yin yaje zai tsuguna a gefe kamar almajiri da an gama magana za a yi kafin a raba abin da za a raba na fa'ida ya tashi ya tafi abinci wani lokacin kaga babu wani akawun a ce suna ce a tura wani ko wani abu a ce a sa hannu za a kawo kuɗi ne a raba mutane dai hasafi wanda halas ne fa yana iya karɓa amma kafin an kara an neme shi a rasa sai ake ce mishi malam ibrahim na tsuguni duk nan za mu tuna irin malaman da suka koyar da mu malaman allo malaman islamiyya haka suke malamai waɗanda suke da suke da tsantsani da duniya to sai aka wayi gari sai kaga Allah ya wa ilmin sa albarka sai ga kuma in suka adda Allah yana karba da an ce ma dai adda yana adda sai ga Allah ya karba saboda law aka sama alal lahi la abarahu to ana nan ana nan zamani ya juye ni ina cewa yana daga cikin kurakuran da aka samu wajen islahat da aka yi so da lokacin ko malaman sun zama ba su da wata wato ba su da kwarjini a idan mutane to da aka zo sa malamai kwarjini kuma musamman irin malamai masu wa'azi masu huduba wanda ake ganin su a gidan TV su kuma sai suka koma malamai ɗan gayu gayu har wuce misali sai suka fita daga sima ta malamai sau kowa suka koma sima irin ta alhazan birni sau da mutane suke musu ma'amala alhazan birni za ka ba ga a ta bugu musu waya ana neman taimako a ta musu message in ba su bayar ba a ce marowata ne an gansu da motoci a ce yan siyasa ne suka ba su wani kuma alama noma yi ko kiwo ya sai kayi shi wani ma da adashi sai kayi shi amma za a ce ba shi a kai sai a ana musu irin wannan mu'amala to wannan simar mu kiyaye ba sima bace asali ga malamai ana samun malamai ɗaiɗaiwa da suke zama ƴan gayu ko ƴan ƴan ƴan ƴan cakarewa amma ba ce asali ga su al'aslu game da malamai shine alwara taka tsantsan gudun haram, gudun dilmiyawa cikin halas, gudun shiga cikin biyewa duniya. To, sannan abin nan wato wakna da kuma ƙana'a, wadatuwa da kaɗan, abin da zai ishe ka rayuwa, abin da zai ishe ka rufe asirin kanka da iyalanka to ya kamata ya zama ya ishe ka. To yanzu kuma muna rayuwa ne a asrul maddiya. zamani na materialism kowa yana da tsananin bukata zuwa ga abubuwa sai aka ga kowa ya ba zama nema to kuma shi aka waye gari babu malamai full time yanzu wannan ya daga cikin musibar da ake ciki yayin da aka zama gwamnati da al'umma da masu wadata ba sa iya daukan nauyin malaman su hatta ordinary limamin anguwa zaga mutanen anguwa ba su iya daukan nauyin shi su ce to kai zauna kai ta mana sallah mu kuma za mu kula da iyalanka babu wanda za a yi mishi wannan kuma an mishi to sai ya fuskanci wulakanci sakamakon haka sai an zo ana goranta mai ana nuna cewa shi ci mazara ne gwamnati take wa mutane albashi tana musu godi har gode musu ma take cewa suna mata aiki ko za ta musu promotion ta ba su award in sai da taya ta ba su fansho saboda sun mata aiki da shi ma haka yake wannan aikin da ya tsare muku sai ka ga a unguwanni irin namu na yan gayu din nan sai a nemi liman a rasa musamman da rana sallah azhar da lasar ba a samun limamai sai dai yara yan anguwa ko duk wanda ya sawaka wani lokacin ma sallar rake da suke yawo su suke limanci a unguwan nan ba ba nan kawo masallacin nan da yake yana da limamai da yawa ba saboda in gari ya waye kowa zai bazama wai zai zauna an yi asuba lahiya lau akwai liman an dawo isha za a samu liman da magariba amma a zaɗa la'asar ɗiyan cikin angolan namu da ake ce ma layout layout rasa liman yaki wani ya tafi express wani ya tafi office wani ya tafi gona wani ya tafi shagon shi a kasuwa wai zai zauna saboda in ka zauna sai yunwa ta kashe ka sauraka akwai buƙatar a ci ta babu malamai full time malamai zaunannu duk malamin da ka gani dan part-time iya lokacin da ya samu zai karatu ko mu yanzu sati nawa mai karatu ba kuma ci muna buge-buge wanda asali ba haka ya kamata ba amma ya ka iya da rayuwarka dole ka tashi ka je ka buga ka buga ka buga babu shakka wannan fitina ce musiba ce a cikin al'umma to garin buga wannan don ka wasa sai a je sai a buge ka shikenan sai a waye gari majalisi ya mutu ko wanka hada wasu manyan kuɗi shikenan sai su kautar daga gallaye duk wannan sharri ne ga ilimi domin misali wanda suke aikin sauran essential duties wanda watakila mu a gunmu a musulunci ma ba su kai muhimmancin karantawa ba shi kadai suke yanzu likitoci da suke aiki a asibitin gwamnati a doka ma ba a halasta musu su wani private practice haka lauyoyi haka yan sanda haka duk wani manomi ko mai gidan gona wanda ya yadda cewa wanda take sana'a shi zaga 247 yana wajen haka duk wani da ka private school wato duk wanda ya dauki sana'a shi da muhimmanci dole ya bata duka lokacin sa kuma kuma sana'a da ake ta karantawa dinnan don ka bata lokacin lokacin ka duka lokacin ka duka ba abin da ta baka illa illa yunwa yunwa za ta baka to kuma daga nan shine sai ka rikice ko ka bi 'yan siyasa wani ma ya fara tsubu wani ya ta yin abubuwa ko ya fara kirkiro wa yaran islamiyya da matan aure ya ta kirkiro musu haraji iri iri yana karɓa wanda ya ci abinci a hannunsu su kuma ce da kyauta ba Allah ya kyauta ya ce innal qana'ata a azzu milki lalle al qana'a wato arrida bil yasir yadda da kaɗan qana'a ya ce a azzu milki ita ce ita ce wato wadata mafi ɗaukaka in kana neman mawadaci attajiri wanda ya fi kowa kwanciya hankali a duniya to shine wanda yake mai wadata zuci ya fi kowa wa hirfatu tsam'i sharru hulki hirfa sana'ar kwaɗayi sana'ar raraka da bambaɗanci sharru hulki ita ce wato a mafi sharrin matsala da mutum zai gamu da ita mafi sharrin wato abin da zai halakar da mutum babu kama a ce ga ɗalibi ko malami ko mai sana'a karatu yana da kwaɗayi yana zuwa bara da bambadanci da raraka da kwaram gun 'yan siyasa da makamantansu da ya tashi kuma a zage shi a aibata shi shi ganin kuma yawai gari bayi da ƙarfin zuciya bayi da nagarta ta magana abubuwa da iri daban-daban su bi bayan Allah ka tsaye watlub shifa'a qalbikal maridi yace ka san yadda zaka yi ka nemi maganin da zaka warkar da zuciyarka mare lafiya min qabli an tughassa bil jarib tun gabanin an tughassa wato gabanin a caka maka ko a soke ka bil jaridi da kaya wadda za ta lalata maka mutuncinka kafin ka zama ka lalace to yi ƙoƙari ka nemi warakar zuciyarka wala ta zunnal bur'a min audaka illa bi fatmin nafsi an hawaka wa qala fi tarbiyatil jawarihi ma azza an yunsaja bil qara'i yace wala ta zunna kar ka yi tsammanin albur'a cewa za ka warke min addu'aka daga wannan cututtuka na zuciya illa bi fatmin nafsi an hawaka sai ka yayi alfatun ina abin da yake mai yaro a cire shi daga nono sai ka yi widin din zuciyarka daga san zuciyarka in kana son ka warke daga cututtukan zuciya shine ka raba zuciyarka da san zuciyarka Allah sa wannan warin tunawa ya fita وقال في تربية الجواري يا فدا game da bayanin tarbiyya yadda ake mazukata ake magabobi tarbiyya ma azza an yusaja bil qara'i abinda yake ya daukaka ya kamata an yin sada a sassaƙa shi bil qara'is da a cikin tunani ya shiga cikin tunaninka alqariha shine tunaninka abinda kake istinbati da shi waye ya fara shine wancan da aka fada lu'lu'i a baya zai kawo mana magana ne wata take naqali ne shine da yake cewa wahtal ala nafsika bit tadriji fa innahu azhabu lit tahriji وخالفنها ولا تطعها ورعا ورع ورع الوداء ولا تطعها وهي الجوارح التي تكتسب الخير والشر بها ويجلب وهي لسان ثم فرج بطن يد ورجل ثم عين عظم سبع كأبواب الجحيم في الأدت فرع جميعها وألزمها السدت فإنها مسؤولة في الآجل شاهدة فيما بما دلت في العاجل يتشي واحتل على نفسك كي دد دبارة دراكي الاحتيال دبارة وتكشج حنيا أهنكلي أهنكلي بالتدريج إذن لا يكي ما يارو وايو ba su aje anguwa da shi ko ba za a siya mishi wani abu ba ko da kake wa matarka wayo ka lallashi ta hatta yadda kai karo aure irin wannan dabarun ko to shine wahtal kai dabara ala nafsika ga zuciyarka dan baka iya hana ta rana daya bit tadriji a hankali a hankali kana koya mata fa innahu domin shi wannan dabara a hankali azhabu lit tahriji ke hana ka cutar da kanka ba za ka samu haraji ba za ka zo har ka saba abin ya zama maka jiki shike hana addaik shine al haraji wahiya wa khalifanha ka saba ma waɗannan abubuwan su gaɓoɓin naka wala tu'iha kar ka dinga musu da'a war alwada'i'a ka saba wa zuciyarka ka dinga mata da'a sannan abubuwan da aka baka ajiyar su to ka kula da su wala tu'iha kar ka wulakanta su su waye su wahiyal jawari Allah ya baka ajiyan wasu gaɓoɓi allati yuktasabu alkhairu wa sharru biha wa yujlab wanda duk wani alherin da kake samu da duk sharrin da kake kwabawa kanka da su kake to waɗannan gabobi da Allah ya baka ajiyar su kuma ya hore ka akan ka kula da su to wajibinka ne ka kula da su su wane ne su wahaya lisanun thumma farjun batnu yadun wa rijlun thumma aynun udhun wannan guda bakwai din lisanun halshenka sun mafarjun al'aurarka, batsunin cikinka, yadun hannunka, warijilun da ƙafarka, sun ma'ainun da idanka, uzunu da kuma kunnanka. Abinda za ka faɗa, abinda za ka sadu da shi na al'aurarka, abinda za ka sa a cikinka na abinci, abinda za ka taɓa da hannunka, inda za ka je da ƙafarka, abinda za ka gani da idanka, da abinda za ka je wa kunnanka. waɗannan duka sai ka kula da su cewa ba za ka aikata da su ba sai abin da Allahn da ya baka jingina da ajiyar su ya halasta maka abin da Allah kuma ya ce kara aikata da su ka guje musu shine ka kula da alwada waɗannan ajiye-ajiye da aka baka walam tudaiha baka wulakanta su ba yace wahaya وهي لسان ثم فرج بطن يد ورجل ثم عين اذن سبع kaji su guda bakwai sab'un eh wannan adadin ya halarsa a ce sab'un ana inda azance ne gama gari da ya ce musu sab'atun amma saboda yanayin nazam an share mudafu ilaihi ne ko a ce sab'atu abin nan jawari ko wani abu makamancin haka ko aljawarihu sabu sai aka sai aka shafe shi saboda an shafe mudafu ilai sai ce sab'un ka abwabil jahim bakwai kamar adadin kofofin jahannama wato kamar ishara iba ga cewa kowane daya daga cikin su na iya kai ka shiga daya daga cikin kofofin jahannama fil adad far'a jami'aha ka kiyayi waɗannan gaɓoɓin wa alzim hasadat ka tabbatar ka sa su akan hanya ɗoɗar kasa karkaci asadat wato hanya miƙaƙƙiya fa innaha mas'ulatun fil ajil domin a ƙarshen al'amari za a tambaye ka game da su al'ajil bil hamza kenan mas'ulatun fil ajil shahidatun za kuma su ba da shaida bima janat akan abin da suka yi na kasassaba fil ajil a nan duniya abin da suka yi a nan duniya ranar alkiyama za su ba da shaida akan shi wanda gwani ba da labari wa yau mai yushar ada'ullahi ila nari fahum yuzun hatta idza ja'uwa shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'mal wa qalu juludna kuma shaytum alaina za za za su ba da shaida sam'u da basu julud sune farji za su ba da shaida har mutane su dinga ce musu kuma shaytum alaina akwai hadisi ma da yazo wanda wanda Allah sai sarki ba da labari yake cewa ba kwa mamakin iya taurin kai na dan adam da gangancinsa ranar alkiyama dan adam zai je gurin Allah ya yi jayayya sai yadda lauya yake jayayya ce shi bai yadda domin shi su mai shida ba shi shi ya Allah ni ban yadda ga umma su mai shida ba za su mu adalci kaga wannan irin objection na lauyoyi ko annabi ce ba ka mamaki irin irin irin irin jayayyar dan adam ga wannan da su aka je aka yi kuma yace ba za su ba za su mai adalci ba yace faman asa bi wahidin biha faqad fataha baban min jahimin kad waqat duk wanda yaje yayi kasassaba da daya daga cikin gabobin nan da harshen sa ko da farjin sa ko da cikin sa ko da halin sa ko da kafar sa ko da idan sa ko da kunnan sa yace to wanda diye wannan faqad fataha baban ya bude wata kofa min jahimin na gidan wuta kad waqat wanda an riga an sha'alata tana nan tana ruruwa wutar Allah Allah ka tsare mu daga wuta wa asluha alqalbu fa'alij da'a yace asalin duk waɗannan abubuwan da ake ambata matsalolin nan guda da suka shafi gabobin nan guda bakwai to tushen matsalolin da tushen nagartar yana kuma ne zuwa ga zuciya wa asluha alqalbu fa'alij da'a wahshu bimar hamil tuqa sauda wa asluha alqalbu asalin suna kuma zuwa ga zuciya fa'alij da'ahu ka yi ƙoƙari ka yi ilaj shi ne wato therapy kenan al'ilaj mai za a ce kenan jinya ko a ba da magani a yi jinya a kula da shi abinda nurses suke a ba da magani a gwada aikinsa a gwada saukarsa a gwada bugun zuciya a gwada tafiyar jini da wani abin da nurses suke mutum ya kwanta asibiti sunan shi ilaj therapy to ka ɗauki duka da wannan ma'ana mai faɗi fa'alis da abu kai ƙoƙari kai maganin ciwon zuciya wahshu bi marhamit tuqa sauda abu sannan ka cika marham marham shine shine abin nan mai irin da ake gogawa kaman ba kaman kaman rock ko dan china nan da ake bai sunan shi da muna yara nan china eh taiga yau wato irin waɗannan dai da za a ci duk wani mai da za a liliya a shafa a kumburi ko a shafa a ƙazuwa ko a shafa a me sunan mai ɓata jikin nan kasfi to duk wani shake cewa marham marham kamar yadda wanda kuke bara man shi tu me sunan shi ko sunan naku na yin islamic chemist ba ba zaitun bar Allah zaitun kowa ya san shi irin dai sai kun gama cakuɗa abubuwa iri da wasan kansu ba ma'ajun Allah ya maka albarka to shi ma duka marhabi washi bi marhamit tuqa sauda'ahu bakin da ke cikin zuciyarka na datti na san zuciya na karkata na raban shedan to ka ɗebi magani na takawa ka shafa a jiki washi bi marhamit tuqa magani ba ɗin takawa ko taigar takawa shi za ka ɗiba sai ka goga a wurin bakin sai ya wanke shi magana ce yake da da yake a jibi na ganin bari mu je kasa ɗinan ko wa aslu hal qalbu fa alij da sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah